ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا hudu ga watan zulka da hijirar ma'aici sarasan daga makka zuwa madina shekara 1443 a wannan masallaci masjid umar bin al-khattab inda muka saba dukkanin subdu muna haduwa a wannan lokacin mai albarka haka yau ma ubangiji subhanahu wata'ala ya mana ni'ima ta haduwa a karatun littafi a tajrid sarih لحديث جامع الصحيح للداهن دا الإمام الزبيدي يربوتا وند أن أيه شجرة ترى دا شكرا دري تقص دا شابيو شادي كوكما شابيو شيني إنغنتجي يا رسول دري تقص دا تسعين دا أكو الله يجبين شد رحمة الله ينفعنا دا من سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم ya ba mu iko min aiki da duk abin da za mu ji ya kare mu kare zamanto hujja akan mu ya rabbal alamin za mu tashi hadisi na 27 babu kufranin ashir wa kufrun ba da kufrin haka ne mu duna kufrin an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uritu an-nara fa idha aktharu ahliha an-nisa yakfurna qila ayakfurna billahi qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط باب كفر الكفران العشير بابا da zai bayyana mana butulcewa hukuncin butulcewa na al'ashir butulce ma miji kufran al'ashir butulce ma miji ba kufrin duna kufur da kuma kawurcin da yake ƙasa da kawurcin da yake hudda mutum daga tafarkin addinin musulunci an ibn abbas radiyallahu anhuma hadisi daga abdullah ibn abbas Allah kare yarda a gare su shi da mahaifinsa qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam maji sallallahu alaihi wasallama yace uritu nara an nuna mini wuta urit kenan daga ar-ru'ya ma'ana absartu an-nara kenan uritun nara an nuna mun wuta ko kuma ra'aitun nara ko kuma uritun nara kenan arani Allahu nara ubangiji ya nuna mun wuta amma a nuska ta Abu Zarrin ra'aitu ta asili kuma fara'aitu saboda aka fa'iza aktsaru ahliha uritun nara fa'iza sai ga maka aktsaru ahliha nisa mafi yawan jama'un da suke cikin wuta ko ma'abuta zama a gidan wuta annisa sai na ga mata ne ya furna maki sai ce saboda ya furna suna butulcewa ila sahabbai suka ce ya rasulallah a ya furna billah suna kafirce mu Allah ne ma'ana kafirai ne kenan daga ummatul da'awa ne a yakfurna billah kafirci ne suke ma Allah ma'ana a cikin jinsin maza da mata mata sun yi kafirai sun yawa a jinsin mata ƙwada ya ma ke ce yakfurna al'ashir a ba kafirce ma Allah ba yakfurna al'ashir suna butulce ma al'ashir miji al'anan malamai suka ce alce lil ahad ma'ana al-mu'ashara suna butulce ma zamantakewa kenan yakfurna al'ashir suna butulci ga al'ashir miji wa ya furna al'isana sannan kuma suna butulce ba alkhairi kyautatawa lau a hasanta ila ihidahunna da za ka kyautata wa ɗaya daga cikinsu dahara tsawon zamani sun mara'at minka she'an sannan ta ga wani ɗan abu na rashin kyautatawa daga gare ka she'an shi nan gurin an zo da shi na kira don nuna mi a taƙalil ma'ana shi an wani ɗan abu wanda yake haƙir ƙaramin abu dama daga hikimomin zuwa da na kira ko kuma girmama abu ko taƙiri na abu sau da haka duk ana yin wannan shi yasa nan sai ce lau sun mara'at minka shi'an da za ta ga wani abu shi'an ƙalilan a cikin zamantakewa wanda kaga labudda mukhalata zamantakewa akwai rashin kyautatawa ko ka muna nama mutum ya muna nama sau da haka sun mara'at minka shi'an sannan sai ta ga wani ɗan abu gare ka wanda bai birge ta ba ko take gaba a kyautata mata ba la'alla ma a ganin idanta ne qalat to takan buɗar baki ta ce mara ra'aytu minka khairan qattu da ɗaya ban taɓa ganin alkhairi a tattare da kai ba duk a zamana da kai ka ganin gurin manzo Allah sallallahu sai kai mana matuƙa wajen abubuwa guda biyu yake cewa kenan laura atbi wa yakfurnal ashir suna butulce ma muji sannan kuma suna butulce ma yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna dahara da zaka kyautata ma ɗaya daga cikin su dahara muddata umurka kenan ma'ana tsawon zamani tsawon rayuwa nan da aka ce dahara mubalaga ce wajen butulce wasu ƙarshe dai ba wai shekara goma ba ko shekara biyar ko shekara ashirin ko talatin to a ɗabi'a mata mace da za ka kyautata mata dahara tsawon duniya a ce cikin kyautatawa kawai ake amma sai ta game wani rashin kyautatawa ko wani abu wanda bai dace ba da gare ka guda ɗaya ko mun kanantar shi za ta iya cewa mara ya tuminka khairan qattun da ɗaya ban taɓa ba ganin alheri ban taɓa sanin alheri tare da kai ba wannan hadisi a cikin shi malamai suka ce akwai wa'azi na ar-ra'is lil mar'us ga shugaba wa'azin shugaba da zai ma waɗanda yake jagoranta akwai zaburar da al'umma amsa da'a sannan kuma da bibiya wadda malami ya kamata ya dinga ma wanda yake karanta suwa wajen har da ta zamna an fahimci karatu ana ganewa haka kuma ta wanda yake jagora ko wanda ake bi ya zamanto yana bibiyar wanda suke bin bayansa sannan kuma akwai halaccin furta kalma ta kafirci a bisa butulci abinda ake ce ma butulci shine rashin ganin rashin kyautatawa a bisa kyautatawar da aka ma mutum wanda a ɗabi'a wadda take ta gari hal jazawul ihsan illa al ihsan sakamakon kyautatawa shine kyautatawa yar uwarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza suni'atum ilaykum ma'rufan ko man suni'a alaihi ma'rufan duk wanda aka aiwatar mai da kyautatawa to zaman to fakafi ya yi mukafa ya tamkata maki sallallahu alaihi ce man la shukurin nasa la shukurillah dukkanin wanda baya godiya ga ubangiji ga mutane to lalle baya gode ma Allah subhanahu wataala wanda yasa subhanahu wataala ce anishkurli wa liwalidayka kai godiya gare ni sannan kuma ka gode ma waɗanda suke iyayenka kidan yana daga babban butulci butulcin da za a samu mace ta yi shi ga mijinta sufyan ibn uyayna Allah ya kan shi da rahama yace na tsaya na yi tsayi na kalli mafi yawan ƙiyayya ma da za ka gani cikin mazaje asalinta ta samo tushe ne daga istina'ul ma'ruf ilal li'am aiwatar da nagarta da alkhairi ga malalatan mutane ga malalatan mutane to za ka mafi yawa kuma mata irin ɗabi'a ta cewa takan yi musulmi rinjaye sau da haka da za ka kyautata ma ɗayansu dahara tsawon zamani a ɗauka ma tsawon rayuwarka kawai ita kake ta ma kyautatawa ƙarshe to in ta gaba daidai ba guda ɗaya za ta yanke duk alaƙa tare da kai kaga saɓanin kyautatawa ga mahaifiya yaya za ka ga babu wani abu kai mahaifiya baka kyautata ba ma tana maka ne kyakkyawan addu'a wanne ke nuna wauta ta masu fifita matekinsu akan iyayensu sannan kuma sabo yana tauyewa imani na mutum sabo yana tauyewa imani na mutum saboda me yakan zamantawa kufran kafirci to kaga shi kuma kafircin da aka ambata saboda me kasantuwar saban ne ya kai sabo ya aka ambata mushi wannan sai dai kuma baya fitar da mutum daga milla balle cancantar me kenan da wama a wuta sannan kuma imanin mata yana karuwa inda suka zaman tomi mace tana godiya ga mijinta kenan ba su zama bai ɗaya ba tun da ce aka yi mafi yawa to me ya kamata mace kar ta yarda ta shiga layin wannan mafiya yawa tun da za ka samu matan da wata ba a ma kyautata ba za ka gami tana godiya kamar yana manzala sassa ya ba da misali ne sa min ahalil janna allazi idza azat aw uziyat matan ku wanda su ne matan ku har a aljanna ma an kana so kaga siffarta a duniya ita ce wadda in ita ta zalunci miji ko miji ya cutar da ita za ta zo ta ce hadi yadi fiye duka ga hannaye na suna karkashin da'aka la azuqu ghamdan hatta tarda anni ba zan iya dandana barci ba sai ka yarda da ni to kaga kenan ba duka ba aka zaman to daya wannan kuma sune salihat wanda ubangiji subhanahu wataala ya ba mu siffar فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fashin bakin siffar waɗannan har ma aka ce kenan waɗannan suna daga kenan jin daɗi ko arzuta wacce take ta dan adam almar'atu salihah to ita ce wanda zaka ga tana godiya ga Allah saboda haka imanin mata yana karuwa inda suka zamanto suna godiya ga mazajensu kenan wannan sai nuna cewa lalle ayyuka suna daga imani kenan in mace tana aiwatar da godiya ga mijinta to wannan zai dinga haɓaka imaninta kenan ashe aiki yana daga imani aikata ayyuka na ɗa'a nagartattun ayyuka suna daga abubuwan da za su dinga hahau da imanin bawa zai zama ya samu haɓakar imani shi kuma haɓakar imani shine abin da zai sa bawa ya samu zamantowa daga na farko farkon shiga gidan aljanna kamar yadda muka ga tauyewa imani iya daga abin da yake sawa mutum ya zauna a wuta ko da kuwa za a cece shi sannan kuma imam al-bukhari ya kawo mana shi a babe na imani don saboda nuni a bisa karuwar imani tare da aikata ayyuka waɗanda suke na ɗa'a sannan kuma imam al-bukhari ya gutsuro wannan hadisin ne malamai suka ce kamar yadda ibnu hajar ya ce za a karu da fa'idodi guda biyu a cikin wannan hadisi shine bukhari kenan yana daga waɗanda suka tafi akan cewa akan halaccin kenan gugutsar hadisi don istishhadi da shi nan gurin ya ciro shi ne ba daga farko bai ciro kenan ya ciro tsakiyar hadisi din ne sannan kuma abu ne sananne buhari baya rarraba hadisi face akwai wata fa'ida wadda take karkashin wannan in ka ga ya rarraba kenan hadisi to akwai fa'ida a karkashin wannan shi yasa hadisin imam al-bukhari ya kora shi a salatul kusuf ya kashi cikakken shi haka babu man salla wa qaddamahu na wanda ya salla gaban shi da akwai wuta salatul kusuf ya kawo hadisin sau da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an nuna mana wuta da aljanna a wannan tsayuwa tawa da ni sannan kuma ya kashi a babi na gaba hukuncin mutumin da ya salla gaban shi da me wuta kaga wani zai ga ai akwai tashabbuhi da majusawa to sai kawo shi a baban saboda uritun nara an nuna mini wuta saboda haka dan kai sallah da wuta a gabanka ba za ce ba sallaka kenan ba ta yi ba abada wal khalq shi ma ya ka zikir shams wal qamar ya ka ishratun nisa ya ka ilm ya ka babul ma'asi min amr al jahiliya babi na gaba babul lil ma'asi min amr al jahiliya baban da zai karantar da mu cewa saban ubangiji yana daga ayyuka na zamanin jahiliya wanda mun san amalul jahiliya dukkanin wani abin da Allah subhanahu wataala ya haramta to yana daga ayyukan jahiliya sannan kuma dukkanin abin da yake kishiyar abu mai kyau shi ma yana daga ayyuka na jahiliya saban Allah duk inda yake saba ma umarnin Allah to yana daga al'amurra na jahiliya barin aikata ma'ruf yana daga umurul jahiliya wani ya karanta shi abi zar daga abu zar kala ni sababtu rajulan ya ce ni sababtu rajulan mun yi zagegge ne haka ya ce sababtu ke dan shatamtu kamar yadda wata nuskar ya zo shine kenan samun rashin jituwa wanda zai bayi zuwa ga zagegeniya ko dai cin mutuncin juna ko faɗin baƙaƙen maganganu da jina ga juna duka ana kiran shi da suna kenan asabu wanda kuma Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kanshi da rahama iya daga wanda suke zuhad wanda ma yake ga lalle babu bai halatta mutum ya rike dukiya bayan kenan biyan bukatar shi bayan bukata ta biya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma qallatul ghabara wala azallatul khadara asdaqu lahaja min abi dhar sama bata ma wani inuwa ba ƙasa ba ta ɗauki wani wanda yake mafi gaskiya harshe kama abu zarrin allah ƙarin ra'a gare shi shi ne ce ni sababtu rajulan lalle ni sababtu mun yi zageggeniya da rajulan wani mutum fa'ayyartuhu bi ummi fa'ayyartuhu sai na aibanta shi bi ummihi ma'ana na jingina aibu zuwa ga mahaifiyarsa arwayar bukhari a cikin al'adabul mufrad yace wa kanat ummuhu a'jamiyya mahaifiyar mutumin ta kasance ajamiya ba balarabiya ba ce faniltu minha sai na taɓa mutuncinta ma'ana faniltu minha a wata ruwa ya ce faƙultu lahu ya bina sauda sai na ce mai ya ɗan baƙar mace saboda haka ya zo kuma malamai suka ce kenan wanda haka nan in ya faru shine bilal kenan saboda haka wajen walid ibn muslim da isnadi wanda yake munqata yace ar-rajul al-mazkur huwa bilal bilal ibn abi rabah shine mutumin kenan malamai suka ce a lokacin da bilal ya kakuka abu zarrin wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin maki sallallahu alaihi wasallam sai ce ma abu zar a ayyartahu bi ummi yanzu ka aibanta shi ta hanyar mahaifiyarsa innaka mar'un fika jahiliya lalle mutum ne kai wanda tattare da kai akwai ɗabi'a wacce take ta jahiliya malamai suka ce faɗin cewa innaka mar'un fika jahiliya lalle mutum ne wanda tattare da kai akwai ɗabi'a ta jahiliya suka ce la'alla wannan kafin abu zarrin ya san haramcin kenan taɓa mutuncin mutum ko kuma aibanta mutum ta hanyar mahaifiyarsa sau da haka sai zamanto akwai ragowar wannan ɗabi'a a tattare da shi kafin ya sani amma lokacin da ya sani kenan sai zamanto daga nan sai kauce ma abu suka ce duba da matsayin abu zarrin ɓangaren imani yana da ƙololin matsayi a wannan janibin ko kuma wannan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna masa Allah wade akan kenan aikata haka akwai abin da in mutum ya za a ce lalle wannan ba mutuncin ka bane ko ba matsayin ka bane a samu faruwar haka a tattare da kai shi yasa ma ke ce innaka mar'un fika jahiliya lalle mutum ne kai wanda tattare da kai akwai ɗabi'a daga ɗabi'u waɗanda suke na jahiliya a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce shatamta bilala yanzu ka zagi bilal wa ayyartahu bi ummihi bi sawadi ummi ka aibanta shi da bakin launin fatan mahaifiyarsa qala na'am yace fari qala yace hasibtu annahu baqiya fika shay'un min kibar min kibar jahiliya ina tunanin a tattare da kai da akwai wani abu daga dagawa na jahiliya malamai suka ce farka abu zarrin khadda abu zarrin ma yake na faɗin haka sai ya da kuncin shi ala turab a ƙasa sai ce la arfa'u khaddi hatta ya ta bilal al khaddi bi qadami bazan daga kundukuki na bazan daga ba har sai bilal ya sa diddigen shi ya taka wannan kumcin nawa sannan zan daga ibn malakin yace fa waqi a khadda yace bilal kuma sai ya taka kenan wannan kunci kundukuki na shi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi ce ikhwanukum ya ce kusan cewa ‘yan uwanku, ikhwanukum ko dai fil islam ko kuma ikhwanukum min jihati adam alaihissalam saboda ya ayyuhu nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane ku sani cewa mu ne muka halice ku ta hanyar mace da namiji adam da hawa alaihissalam saboda haka waje allakum shu'uban muka sanya ku kuka zama yanki yanki wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum shi yasa yama ke ce ikhwanukum ‘yan uwanku ta ɓangaren Adam da Hawa, ko kuma ‘yan uwanku a musulunci, khawalikum kadimai ne a gare ku, ko kuma waɗanda suke masu gyara al'amuranku. Nan gurin sai aka gabatar da iswanukum, aka gabatar da khabar alal mubtada malamai suka ce lil hitimamu bishanin uhuwa dan ba da kulawa a basami lamarin uhuwa din yan uwantaka innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum shi yasa ya aka gabatar da kenan khabar alal mubtada wanda kuma gabatar da abin da haƙƙin shi a jinkirtar da shi kenan yana nuna wani girman sha'ani da kuma wata keɓanta ta musamman saboda haka ikhwanukum kenan su ne waɗanda suke ‘yan uwanku sannan kuma su ne waɗanda suke hadimai a gare ku zarkashe ce kenan hifazu ma'ana ku kiyaye wannan ake nufi ja'alahumun nahu ta ta'idiku ubangiji ya sanya su a ƙarƙashin hannayenku ma'ana ƙarƙashin mulkinku faman kana fuhu ta ta'idi duk wanda ya zama ɗan uwansa yana ƙarƙashin hannunsa ma'ana ƙarƙashin mallakarsa falin ta'imuhu mimma ya kudu to ciyar da shi daga abin da yake ci wala yalbasu mimma yalbas ya sanya mishi tuwatar da shi daga tufar da ya zamanto yana sawa wannan min malamai suka ce littaba'id ne ma'ana ya tufatar da shi daga bangaren tufar da yake sawa ba wai ana nihin kayan da ka sa ya zamanto mi ka tufatar da shi wannan kayan ba abincin da ka ci sai ka ciyar da shi tunda ai ba lazim bane hatta da iyayenka nau'in abin da ka ci yau shi ne ko suna wani gari shi za su ci ko kuma abin da za ka ci dole sai shi mi za su ci a ka ciyar da su yadda kai ma ka zama mi kana ci sau da haka kenan min malamai suka ce daga jinsin abin da ya zamanto kuna ci kenan mana yadda kuke ci su ma ku ciyar da su amma ba lazim ba ne ba sai an ƙara musu misali abinci da miya kai kuma ka sha da ƙari da abin sha a ce su ma bayan abinci da sai ka gama musu lemu da sha ka ci ka sha ka sha kankana kuma bawan kama sai ya gama da wannan a ba wannan ba ake ne kenan yadda kuke ci ku ciyar da su wala tukallifuhum kar ku kallafa musu kenan wala tukallifuhum ma ya galibuhum kar ku tirsasa musu ku dora musu abin da zai zamanto yarin jaye su fa in kallaftumuhum in ku har kuka ba su aikin da ya zamanto ya hi ƙarhin su to fa'inu ku agaza musu akan wannan abu fa'inuhum wannan yana faɗin sun haɗu da abu zarin a rabza sai ga abu zar da hulla sannan kuma bawan shi da hulla kamar yadda yake cikin al'adabin mufar a lokacin shine sai abu zarin yake gaya mushi ai ga abin da ya faru ga kuma abin da maki sallallahu alaihi wasallam kenan ya ce malamai suka ce za a iya riskar da karkashin bawa kenan wanda yake dan kwadago wanda yake khadimi wanda yake bako dabbaka duka baya halitta ka kallafa ma dan barema ko dan kwadago ko leburanka aiki sama da me karhin shi ko kuma ya zamanto sama da haƙƙin shi ta yadda zai zamanto kenan kun yi jinga daga ƙarhe kaza zuwa ƙarhe kaza amma kuma sai ka ƙara mishi me lokaci wannan bai halitta kenan akwai nau'in zalunci dan saboda kawai yana ƙarƙashin ka ko kuma ya zamanto ka bashi ayyuka waɗanda suke masu yawa wanda sun huce iyaka kenan abin da kuka yi yarjejeniya da shi sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yakan bin kasuwa duk inda ya ga wani ya dora ma bawan shi ya tursasa ma bawan shi aikin da ya karhin shi ko kuma ya dora mushi ju'uli sama da abin da zai kawo to yana sabke mushi wannan abin ko kuma ya bashi aiki wanda ya karhin shi to a lokacin sai ya zamanto kenan ya sassabta wannan aiki din sai dai na umar yana bin wannan maslaha din wannan yasa imam malik ya ce kenan inda mutum ya dora ma bawan shi ko mai aiki sama da wannan to haƙƙi ne ga hukuma kenan ya zamanto waliyul amr ya sabke mishi wannan saboda haka bai halitta kamar dabba ka samu misali mutum ya dora ma shaki sharat ya hau ya dora mai kaya kuma yana kishin shi to kaga wannan haƙƙi ne bangaren ozufore sileka dukkanin wanda aka ga ya ma shakke shi rauni to abin da ya kamata a kwace wannan shakken saboda ya yi suƙul malaka a kwace a ba wanda zai kyautata mushi tun da sai ka samu mutum ya ɗora sharar da ya yi kaza wani ya ma shakken rauni kuma yana fama shakken kenan yanzu wannan raunin yana so ta sai dinga tsikarar raunin saboda haka dan shakken ya dinga gudu ko kuma ka ga shakken ya kasa ya faɗi amma dinga kishin shi yana ce mai arni kaga ko arni aka je yana ce wace maka kafiri ne kaga ya leka wace ma kafiri ne a ka'ida a ka'ida zaka ga yanzu misali kaga waɗanda suke na Najeriya ai duk sun yi ne masu ɗora mangala ɗin wannan gajeki suna muka shi suna azabtar da shi yanzu da zara an gato kama ka ake a kai kayan ne su yanzu tuni sun yi maganin wannan mafi yawa an yi maganin ka ga mutum ya dora ma jaki mangala yana muka mai kulki yana cishin shi yana kaza to ba su barin wani ka gani shi wai an dawo ne bangaren dai tun da dai su gare mu su ne masu kula da abin to a dan nabbaha su tun da ciki da kwai samun kuɗin su kaga aka kama mutum aka je za a biya in aka kwace jakin kaga za a sai da jakin kaga sai da jakin ai sun samu kudade a ciki saboda haka wannan duka yana karkashin wannan baya halitta ko da khadimi irin wanda zaka boye boye ya su mai wannan ko kuma a ɗauki lebura don zalunci ya zo a tahi daji da shi a yi aiki ko kuma a amshi kwantara ta gini a amshi kudin mai gida amshi kudi a yi wata biyu uku sai da kyal a bashi kudin wata daya kuma dama an tauye mai kudi dama ba haƙƙin shi bane ba za ka samu mafiya mai turori suna wannan sai su ɗauki leburori su abin da suka ɗora kamar jika uku uku ko biyu da rabi rabi saboda haka shi kuma sai a zo a yi jinga da shi ɗari uku uku saboda ana ga bayan da iyali in ma bai yi ba zaman banza zai sai a ce kuma kwantara ne mai gida bai biya ba yanzu sai ya zo sai ya yi wata biyu ko wata uku wasu ka ga sai suna hamal bashin abincin iyalinsu iya jira yau za a bada gobe za a bada hai azubda shi yasa an ka lura za ka mafi yawa azzaliman metrori kullum suna canza leburori ba a dawoma da lebura daya wanda zai ramin masai daban an cuce shi ba zai ƙara yi ba daga nan gurin wanda zai kaza daban ana ma gini da sai a canza leburori sun kai nawa kowa aka buga da shi an cuce shi to kaga wannan duka ya kamata irin hukumomin da suke kula da bangaren yan kwadago bai takaita ba a sai ma'aikatan gwamnati irin hukumar da take kula da yan kwadago ya kamata a ce ita ma ta leƙa ta san da irin wa'annan tunda ita ta yan kwadago ce gaba daya kawai duk metar ɗin da ya cuci lebura a bincika shin wanda ya amshi kwangirgirin ya biya shi in ya biya shi a tatso kuɗin in kuma shi ne bai biya ba shi ma sai a bibiya a fi haƙƙin yan kwadago bai takaita ba sai gwamnati kawai za a yi ta ma zanga-zanga ga gani amma zalimcin ya yawa ana zalimta bangaren daban-daban za ka ga sannan haka hatta da su ma irin na gwamnati za ka ga ko kuma irin masu kwantara su ma za ka ga wannan duk ana zalimta su duk an shiga karkashin wannan hadisin duka wannan zalimci ne dan mutum yana kwantara ko kuma ma a bambanta tsakanin kwantara ma da matarkin da kaza duka wannan dama tsari ne Allah da ya kyauta duka akwai zalimci ciki saboda haka akwai hana kuma zagin bayi kenan zagin bawa da wanda yake cikin karkashin ma'ana ta bawa kamar lebura za ka samu cewa misali direbobi to yaran mota za a dinga aibanta shi ana zagin shi ana cin mutuncin shi to shi kuma sharrin abin da yake shayarwa in mace kina ma yan boye boye wulakanci ko kuma direba kana ma yaran ka wulakanci ko kuma kana ma wani hajimin ka wulakanci yana shayarwa kulli yanzu ya ga abin da zai cutar da kai baya gaya in bala'i ya same ka yana murna ka gani eh to shine matsalar da ake samu shi yasa wani lokacin sai ka ga wani leburan sai ma mai gidan shi sihiri da da kai ai zaka samu attajiran da yaran su suke musu sihiri shi dama ba bai da wani tsoron kirki kawai baltagi ne ko katon banza ne sihiri wannan ma bai dauke shi ba a wani haram to ya zo an ba da kwantarar sarki asibiti kale da ake cutar ɗan da simintin nan da da kyarwai don ba abin da za ku yi yanzu motar ta zo kalla ka ga an sabke kaya an biya a daidai kuma sun rage kudin sun rage sun rage sun rage fiye da yadda kake tunani wanda yake sa za ka ga mafiya ma sabke kaya suna sako kaya da gangan to zalincin yayi yawa wallahi musta'an duka irin wannan haramun ne haramun ne haramun ne da kwai kuma zabara su amsa kyautata musu da kuma tafsasa musu sannan kuma tafaduli na hakika tsakankanin musulmi da tsoron Allah ne babu wani fa'ida ga madaukakin nasaba in har babu tsoron Allah tare da shi saboda mi Allah ya ce inna karamakum inda lahi atqakum halicin kuma itlaqin yan uwantaka ga wanda yake bawa da kuma kiyayewa a bisa umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna kaga bawan ku sai aka ce ikhwanukum khawalukum kenan bayan sai aka ce mi yan uwanku ne saboda an kale kacen gurin kullukum min adamu adam min turab kenan asali dai duka mi yan uwanku ne dan Allah ya ɗaukaka ka akan shi to bai kamata ka dinga cin zarafin sa ba dan ya zama leburan ka ubangiji mai ikon ya mai da kai lebura ne ya mai da shi mai gida ne nawa za ta faru kaga cewa wanda shi yake da rufin asiri din sannan kuma ya koma shi yake ƙasa sannan kuma wancan ke ubangiji subhanahu wataala ɗaukaka shi kaga wannan lamari ne na Allah subhanahu wataala kenan lalle jin tsoron Allah amsa kiyayewa duka wannan shine zaman lahiya a karanta na
عن ابي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل وال- فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه na'am imam imam al-bukhari ce babun wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma baban da zai bayyana mana fadin Allah su bayanin fadin Allah subhanahu wataala wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu idan aka samu tawaga guda biyu daga ma'abuta imani sun yaki da juna fa aslihu bainahuma ku sasanta tsakankaninku ubangiji subhanahu wataala sai kira su da sunan mu'minai duka gabaki daya wannan raddi ne ga khawarijawa waɗanda suke ganin cewa in musulmi ya aikata kabira ya zamanto kafiri saboda haka kaga aikata yaƙi musulmi junan sai juna wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub musamman ma kuma wani ya kashe wani amma kuma tare da haka sai aka kira su da sunan waɗanda suke mu'minai wani abi bakara daga abi bakara shine nufai bin al-harith bin kinda Allah ya shi da rahama wanda ya rasu shekara ta hamsin da biyu da hijira radiyallahu ta'ala anhu sami qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na jama'a ce sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan taqal musliman idan musulmai guda biyu suka hadu da juna da sayfaihima da takubban su wannan ya saru wannan kowanne ya saru dan uwan shi falqatil da wanda ya kashe wal maqtul da wanda aka kashe finna suna a wuta in har ya zamanto wanda ya kashe shin ba tare da wani tawili ba ko wata hujja amma in wanda ya kashe in yana da hujja wace ce hujja sirni keken barawo ne duro mai gida kuma sai zaro wuka shi kuma ashe yana bayan shi yana gani kawai sai soke shi ka gani nan gurin me yasa aka ce sirni keken barawo kuma da wuka saboda in wani dan yaro ne ya duro ta yadda ke ne yana iya murɗe shi in ya soke shi yana da laifi نعم dole sai kenan idara billa sihi a hasan bai yiwa ko wani yan matasa dauke dauke ya duro kawai ka soke shi ka ce ai an ce a annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi ya ce mutum ne ya shigo gidanka zai dauke dukiyarka ya ce a ka kare gwargwadon iko ya ce sai ya yaƙe ni adam sara sai ce in ka kashe shi shi yana a wuta in ko ya kashe ka kana aljanna to kenan dole sai an kalli wannan saboda haka sai ka kashe shi kaga nan gurin da za a ce ba za a ce finnar ba ko kuma yayo kanka da wuka kai kanshi da wuka sai ka kashe shi kenan shi ma anan ba za a ce ba mai kai da shi kuna a huta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta musulmi yace yana a huta saboda haka kai kuma inda kai ya kashe kai kuma kana aljanna kai kuma da ka kashe shi kana da zunubi baka da zunubin komi jinin shi ya tsaye a banza babu diya babu kafara babu wani laifi da kai a cikin wannan abu to amma faɗa ne gama tsakaninku sai ka ɗauko ɗauko saboda haka kenan falqatul wa maqtul fi nar da wanda ya kashe da wanda aka kashe duka suna a wuta sahabbai suka ce ya rasulullah fa hadha alqatil to wannan mun san shi yake safa ma balil maqtul menene lehin wanda aka kashe qala sai ma ke ce innahu kana harisun ala qatl harisan ala qatl sahibi ai ya kasance himmashi ya kashe dan uwan shi saboda haka tunda himmashi ya kashe dan uwansa kenan ya zama da wannan hammukin nashi shi ma ya zama kenan kamar shi a nan gurin wannan hadisi kenan yana sanar da mazhabi na waɗanda suke mu'tazilawa waɗanda suke ga wajibi ne yin ukuba ko kuma cancantar ukuba ga wanda ya aikata ma'asiya ga wanda ya aikata ma'asiya ka gani saboda ma'anar yana cancantar kenan ukuba ne ba wai ya nuna dan wuta bane tunda Allah subhanahu wataala me yace fa jazaohu sakamakon shi sakamakon shi amma ya nuna tabbas tabbas shi kenan ana mai azaba an ce sakamakon shi kaza amma lazim ne sai an aikata mushi kenan suna karkashin mashiya aka ce sakamakon wanda ya aikata kaza kaza ne amma he wani ya aikata zai ya nuna lalle lalle abin ya hau kan shi tana yiwa ubangiji ya mushi afuwa saboda haka kenan ya yi nuni akan wannan fama bara al-maqtul menene lehin al-maqtul ma'ana al-mazlum wanda aka kashe sai ce innahu kana harisan ala qatl sahibi ma'ana ya zamanto ya himmantu a bisa aikata wannan saban da zuciyar shi ya tabbatar da zuciyar shi akan wannan sai zamanto ya dauki zunubi saboda kudirin shi da kuma himma wanda yi malamai suka ce babu korewa juna ko cin karo tsakankanin hadisin idza hamma abdi bi sayyi'a falam ya'malha fala taktubuha alayhi Allah zai ce kakku rubuta saboda manufa wannan kenan ya gina zuciyar shi akai ya tabbatar da zuciyar shi akai tunanin shi ma ya kifu akan wannan al'amari kin saboda haka ba ɗebe yake da wancan wanda kenan ya himmantu bai aikata ba shi wannan yayi azama har a zuciyar shi kenan wannan ya nuna im- abin da yasa Imam al-Bukhari ya kawo kuma istishhadi da aya don nuna cewa aikata kabira bai kafirtar da mutum raddi akan khawarijawa da kuma raddi akan mu'tazilawa waɗanda suke dawamar da shi a wuta cewa dai yana ƙarƙashin mashi'a daga mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama ya gafarta mai in ya ga dama ya azabtar da shi na'am Uhum.
قال ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا الايمان ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم اينا لم يظلم فانزل الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم Na'am. Imam al-Bukhari ce babun zulmun duna zulm. Wannan babi ne wanda zai bayyana mana zulmun zalunci zalunci duna zulmin wanda bai kai shirka ba ma'ana zaluncin da yake ghair shirk wanda yake ba shirka ba ko kuma duna zulm wanda yake koma da bayan shirka kenan wanda ba babban zalunci ba wanda yake kasa da zalunci na shirka kenan wannan babi ko dai ya nuna cewa zalunci ya sha bamban kenan ghair zulmin wanda yake ba zalunci mukhrijin min al-milla ba ko kuma wanda yake kasa da babban zalunci wanda yake shirka ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga ibn mas'ud Allah qarin ra gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma nazalat lokacin da ta sabka lamma nazalat lokacin da ta sabka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin alladhina amanu Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce ayyul fariqaini aqu bil amni in kuntum ta'lamuna sai ubangi ya ba kanshi amsa alladhina amanu sune waɗanda suka tabbatar da imani walam yalbisu imanahum bi zulmi basu cakuɗa ba ba da gaskiyar su imanin su da shirka ulaika lahumul amnu waɗannan su suke da aminci gurin ubangiji wa hum muhtadun sune kuma waɗanda suke kan shari'a muhammad ibn abdul wahhab ya kawo wannan lokacin da kitabu tauhid ya babu fadl tauhid wa ma yakaffaru min adh-dhunub saboda haka sai kawo wannan aya qala ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabban maki suka ce ayyuna lam yuzlim nafsa wane ne ya rasulullahi a cikin mu bai zalunci kansa ba fa anzalallahu sai ubangi ya saukar da inna shirka la zulmun azim tabbas ku sani cewa shirka zalunci ce wadda take mai girma zalunci ce wanda yake mai girma wannan shi ya nuna kenan ambata zalunci ko kuma shirka ta karkasu akwai zaluncin da za a kira shi da zalunci kenan dan saboda kabira ce daga kaba'irul zunub bai kai haddin kafirci ba sai dan girman shi aka kiraye shi da wannan sannan kuma mafi girman zalunci shine zalunci wanda bawa zai ma ubangiji ta hanyar taswiyatu ghairullahi ma Allah fi ma huwa haqqullah daidaita wani Allah tare da Allah cikin abin da haƙƙin Allah ne sai kuma zaluncin da mutum zai zalunci wani kenan dan uwan shi musulmi haƙi na tsakankanin kenan bawa da wani shi shi yasa sabon maki sallallahu alaihi wasallam sai suka damu a wata ruwaya kenan ta asili sai suka ce linnabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadhlim wanne ne a cikin mu ya rasulullahi lam yadhlim bai zalunci kanshi ba fa anzalallahu a nuska ta abu zarrin da kuma asili azza wa jalla fa anzalallahu azza wa jalla inna shirka la zulmun azim ma'ana sai suka dauki ayar absa umuminta saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda yake mai girma malamai suka ce wannan ya nuna sabo sabo la tusamma shirkan ba a kiran shi da sunan shirka ma'ana dukkanin wanda bai ma Allah subhanahu wata'ala shirka ba to yana da aminci sannan kuma kenan su ne wanda suke kan tafarki wanda yake na shari'a sannan kuma fahimtar sahabi ko kuma fahimta ta sahabbai ba za a ɗauke ta a matsayin hujja ba matukar an samu khalafawa saboda wanda yake mai sabo za a iya azabtar da shi sannan kuma tare da hakan kenan wanda yake mai sabo kenan za a iya ya zamanto an azabtar da shi sannan kuma ubangiji subhanahu wataala zai iya ya yahe mushi akan wannan kenan aminci da aka ce ulaika lahumul amnu aminci daga dawwama abin da yake wuta ulaika lahumul amnu ma'ana su suke da aminci na dawwama a wuta saboda duk wanda ya mutu wala ma yalbisu imanahum bi zulmin ba tare da yayi shirka ba ulaika lahumul amnu saboda zaka iya samun wanda ya aikata karamin zalunci ko ya aikata kabira an mishi azaba mai alahira kenan ulaika lahumul amnu aminci daga dawwama a wuta wa hum muhtadun sune masu samun shari'a zuwa ga tafarki wanda yake na gidan aljanna sannan kuma ya nuna zalunci mataki-mataki ne ya sha bamban kamar yadda bukari ya tarjama babe a nan kenan manufa da ake nufi shirka zalunci ko zama na shirka ko kuma ya zamanto zalunci na aikata kabira wanda yake fasidantar da mutum sannan kuma ya nuna akwai halaccin jinkirta bayani an waqtil khitab amsa lokacin magana ba an waqtil haja ba amsa lokacin magana kaga lokacin da suka ce ayyuna lam yadhlim nafsa wane ne a cikin mu bai zalunci kai ba sai kuma daga baya aka sabkar da mi ita wannan aya din kaga lokacin da suka ba a game ba ita ayat aka yi bayanin lokaci daya aka sabkar da wannan aka sabkar da waccan na'am alamatu صلى صلى الله
الله
عليه عليه وسلم وسلم.
آية المنافق ثلاث إذا أحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أحسن أخلف babu alamatul munafiq baban da zai bayyana mana alamomi daga alamomi na nifaq wanda yake na al'amali kenan munafiq munafiq annifaqul amali kenan wanda shi ma munafunci da ya kasu gida biyu akwai munafunci wanda yake kafirci ne akwai kuma munafunci wanda yake fasikantar da mutum saboda haka kenan ambata munafunci da aka yi a nan gurin ba ana nufin munafunci wanda mai shi ya zamanto kafiri ba ana bi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki salasun alama ta munafiki salasun guda uku ce ma'ana ayatul munafiki alamomi na munafiki abubuwan lissahawa ne daga cikinsu da akwai mai salasun akwai guda uku daga ciki kenan saboda haka ba wai ya nuna iya waɗannan ba daga alamomin munafiki da akwai salasun waɗansu guda uku waɗanda suke suna da girma kuma alamomi ne waɗanda suke mafiya bayyana iza haddasa kazaba iza haddasa a lokacin da haddasa ya zo ba da labari kazaba yana ƙarya cikin labarin wa iza wa'ada akhlafa a lokacin da kuma yayi wa'adi ma'ana yayi alwashi yayi alƙawlin wani abu akhlafa wa'ada shine alƙawli na yarjejeniya aw ada kenan narko wa'ada yayi alƙawlin zai ba wani kaza wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum saboda haka wa'ada akhlafa sai sabo na wa iza utumina khana a lokacin da kuma aka bashi amana aka lamunce mushi cikin magana cikin aiki cikin mu'amala khana sai zaman to yayi ha'inci ko a addini saboda kaga mafi munin ha'inci ha'inci na addini ka amince mai ka yarda da dukkanin abin da zai faɗi sai ha'ince ka ka amince mai ka bashi tarbiyyar diyanka sai ha'ince ka ka amince mai ka yarda da shi bangaren mu'amalanka tsakaninka da ubangiji sallah ko wata mu'amala ta wannan khana shi kuma sai zaman to ya ha'ince ka aminci bangaren iyali aminci bangaren dukiya sau da haka duka yana daga alama daga alama wacce suke ta munafukai wanda kuma in ya yawaitu yana bayuwa zuwa ga abin da yake mafi muni waɗannan ɗabi'u guda uku kenan suna daga ɗabi'u wanda suke na munafunci munafunci wanda yake na aiki ba munafunci na kuduri ba wanda yake fitar da mutum daga addinin musulunci wannan ya nuna kamar yadda zalunci ya kasu gida biyu haka shi ma munafunci kenan ya kasu gida biyu sannan kuma dukkanin wanda ya zamanto ya sifanta da wannan ya zama hakan shine ɗabi'arsa to lalle yana nuni a bisa kenan bacin kudurinsa da kuma bacin kenan gurbacin ayyukan shi sannan kuma akwai tsoratarwa da kuma raza da kuma nisantawa daga aikata iri-irin waɗannan ɗabi'u wanda ɗabi'u ne na zahiri na munafukai ɗabi'un da suke bayyana na zahiri ga munafukai wannan ɗabi'u sun yi bayyana ga masu nifaƙul itiqadi saboda haka kenan bayyana su a tare da mutum suna da hatsari saboda haka kenan suna da muni a cikin kabira daga cikin kaba'ir zunub Allah ya kare mu na'am
لا بد عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤمن قال وإذا حلف كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
na imam al-bukhari Allah qara imam al-bukhari Allah cikin shi da rama ya qara kullu babu alamatul munafiq an abdullah ibn amr radiyallahu anhuma daga abdullah ibn amr ibn al-as Allah qara yarda a gare su annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma ki salasa ya ci arba'un dabi'o'i guda hudu arba'un dabi'o'i guda guda hudu man kunna fihi duk wanda suka kasance tattare da shi kana munafiqan khalisan ya zamanto tataccen munafiki daga cikin munafikai kenan ko kuma ya zamanto kenan shadidin shababil munafiqina mai matsar kamanceceniya da waɗanda suke munafikai ko kuma ya zamanto manufa kenan al'amali ba na imani ba ko kuma annifaqul urfi ba wanda yake shar'i ba saboda haka kenan kana munafiqan khalisan ya zamanto tataccen munafiki wa man kana fihi khasla duk wanda tattare da shi aka samu ɗabi'a min hunna daga ciki kenan kana fihi khasla min an-nifaq ya zamanto a tattare da shi akwai ɗabi'a daga ɗabi'u wanda suke na munafunci hatta ya da'aha har sai ya bari kaga ya kace kanat fihi khasla min an-nifaq ya zama a tare da shi akwai ɗabi'a daga ɗabi'ar munafunci kenan aikata ɗabi'a daga ɗabi'a ta munafukai bai sanyawa mutum ya zamanto munafiki nifaqul i'tiqadi kamar yadda aikata ɗabi'a daga ɗabi'a ta kafirai bai sanyawa mutum ya zamanto kafiri kamar yadda a can baya ce ma Abu Zar innaka mar'un fika jahiliya kenan dan an samu ɗabi'a ta mutanen jahiliya wadda ta kafirai ce a tattara mutum bai nuna ba mutum ya zama kafiri kamar yadda dan an samu ɗabi'ar imani a tare da kafiri ai ba za ka shigo da shi ba ina musulunci to haka nan ma saboda haka sai dai da akwai haɗari ai ya zamanto mutum ya yi kamanceceniya da ashabul jahim tunda an umarce mu da khalafa ma ashabul jahim to kaga a samu mutum da ɗabi'a daga ɗabi'u na mutanen da suke munafukai munafukai na udur kamar yadda Allah subhanahu wataala tona musu asiri wa minhum man aada Allah daga cikin su da kai wanda yake yama Allah subhanahu wataala alqawli ya sha alwashi ga Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqan in har Allah ya bamu daga fadla zamu yi sadaka daga fadlar shi ka gani haka kuma ƙaryar su innahum lakadibun Allah subhanahu wataala ya tabayyana ni dabi'u daga dabi'un su to yanzu sai zamanto wanda yake zuciyar shi ba ba zuciya bace ta bai da munafunci na kudiri amma sai ke aikata ɗabi'a daga ɗabi'u na masu nifaƙul itiqadi kaga anan yayi kamanceceniya da mi ashabul jahim to kamanceceniya ta zahiri tana jaza kuma kamanceceniya ta kudiri kenan akwai hadarin gaske mutum ya zamanto irin wannan miyagun ɗabi'u na waɗanda suke mu'amalantar Allah masu imanin baka ya zamanto suna tattare da mutum kaga yana daga ɗabi'unsu yawan rantsuwa ya halifuna billahi ma qalu wala ta'rifannahum fi lahanil qawl to irin ɗabi'un wannan na ashabul jahim ba so mutum ya ɗabi'antu da su amma wannan ba ya nuna ba ko da an samu tattaro su duka a tare da mutum bai sanya bai zamanto kenan munafiki nifaqul itiqadi wa man kana fihi khasla duk wanda ya zama tattare da shi da kai ɗabi'a kenan daga cikin waɗannan min hunna daga cikin su kana fihi khasla min nifaq ya zama tattare da shi da akwai ɗabi'a ta munafunci a tare da ha idza utu mina khana a lokacin da aka lamunce mishi ya zamanto yayi ha'inci wa idza haddatha kadaba lokacin da yazo ba da labari yayi ƙarya wa idza ahada gadara lokacin da kuma ahada yayi alwashi gadara sai yaudara wa idza khasama fajara a lokacin da kuma khasama yayi husuma da mutum sai ya kauce ma gaskiya ma'ana ko da ya karya ko ya fajirci ko ya faɗa abin da ba shi ba ko kuma ya nuna allambaran babu zancen maslaha wannan hadisan guda biyu sun bayyana ɗabi'u guda biyar daga ɗabi'u waɗanda suke na munafukai algadaru kenan wajen mu'ahada yaudara wajen yarjejeniya alfujur fil husuma fajirci wajen husuma sai kuma almughayara shine kenan almughayara bi itibaril ghair kenan ghairul awsaf wal lawazim mutun ya zamanto ya canza haƙiƙanin abin da yake zaka ga da koyan da yau za ku yi yarjejeniya da shi kaza na sai wannan abin kaza kai kaza ku samu sabani in ba mutane goban an dawo ya canza yau sai ku tsaya da shi gaban shari'a ayi abu da an zo gaban shari'a sai canza yau sai ku yi abu a dawo shine zaka ga sai su yi ta caccanza mamun da an zo ma daga nan alkali sai gane ba gaskiya da an ce ku je sati biyu to da an zo kuma sai ka ce da abubuwan sun canza saboda haka wannan kenan yana daga ɗabi'a daga ɗabi'u waɗanda suke na munafukai Allah ya kare mu kuma ya nuna munafunci nau'i biyu ne kenan nau'i biyu ne akwai mai fidda mutum daga musulunci akwai kuma wanda kenan bai hudda mutum daga musulunci saboda haka yaudara cikin mu'amala irin ha'inci wajen amana fajirci wajen kusuma duka waɗannan suna daga ciki ƙarya a lokacin ba da labari duka waɗannan suna daga ciki na
من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه imam al-bukhari ya ce babu qiyamul lailatul qadr min al-iman baban da zai bayyana mana cewa tsayuwar darare daga dararen da ake kirdadan lailatul qadr shine goman karshe mara ta goman karshe lalle tsayuwar wannan yana daga imani ibnu hajar Allah ji kanshi da rama yace lamma zakara alamatun nifaq lokacin da ya ambata alamomi na munafunci wa qubuhiha da kuma muninta raja ila zikir alamatul iman sai kuma ambatan alamomin imani wa husniha da kuma kyawun alamomi waɗanda suke kenan na imani yanzu kuma can an faɗi ayyuka daga ayyuka na munafunci dan ka nisance su yanzu kuma sai za a kawo maka ayyuka daga ayyuka waɗanda suke na imani ayyukan da suke ƙara ma mutum hawawar imani waɗancan kuma na baya duk wanda ya lazumci ƙarya yaudara cin amana to wannan laifuffukan suna ragewa imanin mutum suna rage imanin mutum sai kaga wanda yake ƙarya gaba kuma sai kaga fajirci saboda sabo juna yana jayo juna aikin da'a juna yana jayowa juna to sai ambata ma alamomin munafunci dan kai ne su yanzu kuma ya ka kulla ma alamomi na imani waɗanda suke ƙara ƙaruwar imani wancan suna rage imani wannan kuma suna ƙara hahau da imani wannan wa wani abu ne wanda mai imani ya kamata ya kula da kyau shek nasiru sa'adi yana da risala wadda ya yi ta akan kenan abubuwa asbabu na ziyadatul iman sabubban da suke shayarwa hauhawar imani so da imanin ɗadan zaka ga wani lokacin ne ya hauhawa ya hauhawa ya tumbasa wani kuma sai kaga imanin shi ne yayi ƙasa yayi ƙasa ta yanda ana saba ma Allah bai ka aka ba sai kaga ana aikata saban da in wani ne za a aikata saban zai ji kamar ya suma akwai inda aka yi wani saban sai yanke shi ya faɗi to wani kuma yana dariya ma wani bai ma damu ba wani kuma bai iya zuciya shi ba ta iya imanin shi ba zai iya bari bai ya zamla a gurin ko ya shi abin ko ya balantana ya halarci abin wani la ya tasawwur ma wani saban da ake yi bai ma tunanin cewa an kai wannan haddin kamar yadda Sheikh Abdulaziz Ibn Baz Allah ya ganshi da rahama in ana ba shi labarin irin tabarruji da shiga da wannan da ake ce shi alhamdulillah ya gode ma Allah dama da babu ido saboda haka shi alhamdulillah to kaga akwai saban da la ya tasawwur wani yanzu an ce da cikin ayimma da wanda ya ka ziyara gana da ya ga irin tabarruci da abubuwa da wannan daga ayimmatu na haramai da ya koma sai da ya ta luzumin itikafu da abin nan da komawa ga Allah da wannan to saboda aka diya wasu ba su san ba ma haddin da aka kai na saban to ka game gwargwadon yadda imani yake da karfi a zuciyar bawa gwargwadon yadda zaka ga yana kyamatar sabo shi yasa yana da kyau bawa ya dinga addu'a Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wani accident za sai kaga bai san gari to ina zaka kwatanta shi da wanda zai kashe mutum 20 ya tara kawunan su a gaban shi a mai hoto ina zaka kwatanta da wanda zai sa bomb masallata su mutu kuma yana dariya ina zaka kwatanta da wanda kaga bayan da za a yi saboda mi mataki mataki matakin na wannan to saboda haka kenan waɗannan suna da babu qiyamul lailatul qadr min al-iman ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatul qadr duk wanda ya tsayuwa ta dare daga dararen lailatul qadr imanan wa ta saban kenan man yaqum wanda ya tsaya lailatul qadr a dararen da ake kirdadan lailatul qadr imanan wa ta saban kenan wannan ya nuna fadalan wannan sai fatan Allah subhanahu wataala ya amsa mana tunda duk wanda ya raya goman ƙarshe ya dace da mi lailatul qadar balle kuma wanda za a samu cewa ma ya tsaya ramadan ka baki da sufyan ibn uyayna ya ce wanda ya sallaci asbahi ma ta wannan wanda ya sallaci lisha cikin jami shi ma ya samu dace da lailatul qadar imanan imanan wa ihtisaban saboda haka imanin yana mai gaskatawa ma'ana akan haƙƙi na da'a ga Allah subhanahu wataala wa ihtisaban sannan yayi dan neman ladan Allah ma'ana dan imani ba dan riya ba a nan gurin kuma kenan hadarin mi yanda riya take rusu ayyuka gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zunuban shi a cikin wannan hadisi malamai suka ce akwai nuni na yanda aka sanya kenan ayyuka suna daga cikin imani saboda tsayuwar lailatul qadar aka ce tana daga cikin abin da yake imani gufira lahu ma taqaddama min zambi ko dai zamanto as-saga'ir ko zama al-kaba'ir jalaluddin suyuti yana da risala wadda irin waɗannan hadisai ya ce duka ana nufin saga'ir wasu malaman suka ce a ba abu bane ba wanda yake ba abu bane ba wanda yake abin nisantawa Allah subhanahu wataala har manyan ma yana iya yahe ma bawa kenan ya nuna fadla na aikata ayyuka na da'a sannan kuma wanda yake aikata ayyuka na da'a zai samu hawawar imani sama da wanda bai aikata wannan babul jihad min al-iman wannan babu shi ma dai kamar wancan zai nuna mana kenan me ayyuka suna daga cikin abin da ake kira da sunan imani don raddi ga murji'a da kuma waɗanda suka tafi akan cewa ayyuka ba su daga cikin kenan ababe waɗanda suke na imani wa anhu radiyallahu anhu daga gare shi Allah ƙara yarda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya rawaci wannan daga maki sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in tadaba Allah Allah subhanahu wataala ya lamunce liman kharaja fi sabili ga wanda ya fita dan yakin ɗaukaka addinin Allah la yukhrijuhu illa imanun bi Allah ya ce babu abin da ya fitar da shi daga gidan shi illa imanun bi sai imani da ni illa imanun bi sai dan imani da ni wa tasdiqun bi rusuli da kuma gaskata ma'aikana kenan takaffala Allah Allah subhanahu wata'ala ya dauki nauyi wannan shine fasar da zaka bashi kamar yadda Bukhari yayi amfani da wannan kenan lafazi din na takaffala saboda haka la yakhruju illa imanu bi wa tasdiqun bi rusuli da kuma gaskata ma'aikana Allah ya lamunce mai an arji'ahu ubangi yace zan dawo da shi gidan shi bi ma lamin ajrin da abin da ya samu na lada au ganimatin ko kuma ganima au udkhilahu aljanna wannan ya nuna fadla na fita jihadin daukaka addinin Allah kenan ubangiji ya lamunce ma wanda zai fita dan kokarin ciyar da addinin Allah gaba to lalle ba zai dawo ba haka ko dai ya zamanto ya dawo da lada ko ya dawo da ganima au udkhilahu aljanna kenan ko ya shahada ko kuma ya zamanto mi ya ci nasara walaula ana shuqqa ala ummati ba don kar na tsananta ma al'ummata ba ma ƙa'attu khalfa sariya da ban zauna ba na ƙi fita na tura su mame wala wadittu kuma da na yi gurin anni uku talfi sabilillah ni ma in fita a kashe ni wajen ɗaukaka addinin Allah summa ukhya sannan kuma a rayar da ni summa uqtalu sannan a kashe ni summa ukhya summa uqtalu ma'ana ba dan mi ba ba dan kenan walaula ana shuqqa ala ummati ba dan kan tsananta ma al'umma ba saboda inda duk yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita to kaga wajibi ne mi kowa ya huta wannan yakin da mai ke huta to dan ka annabi sallallahu alaihi wasallam tsananta akwai ahlul azab sai annabi sallallahu alaihi wasallam zauna sai tura wasu to yanzu a nan gurin kaga ba zai zamanto wajibi ba ga ragowan wanda ba su je ba shi yasa ce walaula ana shuqqa ba dan tsoron tsanantawa ba al'umma ga al'umma ta ma qatu da ban zauna ba khalfa sariya kenan na tura su mame ni na kihuta sannan kuma da na yi gurin nima in fita a kashe ni a hanyar ɗaukaka addinin Allah a wannan hadisin akwai mustahabbancin kenan neman mutum a kashe shi a hanya ta ɗaukaka addinin Allah manzala salasala ma ce wanda ya roƙi Allah shahada da gaskiya daga zuciyar shi Allah zai kai shi matsayin shahide ko da a saman gadon shi mutu sannan da fadalar jihadi na ɗaukaka addinin Allah subhanahu wataala wanda kuma jihadi ya karkasu akwai jihadi wanda yake na ilimi akwai jihadi wanda yake na dukiya akwai jihadi wanda mutum zai zamanto yayi da gangan jikin shi na fita a tunkari waɗanda suke abokanan gaba don ɗaukaka kalima ta Allah subhanahu wataala wa anhu radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ƙarin ra'a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أني ترجمة بابكم باب تطوع قيام رمضان من الإيمان بابا da zai bayyana mana cewa tatawu'i na tsayuwa ta Ramadan yana daga imani kenan wannan sallah ta asham da ake ita ma tana daga imani ba za ka samu masu tsayuwa akan wannan ba sai ahalin iman sannan kuma tana hauhau tana hauhau da imani na musulmin da wanda ya yi azumin ramadan ba tare da ya yi ba tare da ya yi ashan ba da wanda kuma ya ramadan ya yi haƙurin ashan to gara ɓasa su da matsayinsu gurin Allah ba ɗaya bai sakamakon da za su fita da shi kuma na imani shi ma ya sha bamban saboda haka kenan irin wannan zaka da yawa ana sake a wannan bangaren ta yadda mutane farko sai su tsaya amma kuma da an kwan biyu sai su ja jiki man kama ramadana dukkanin wanda ya tsayuwar ramadana ma'ana ya sallar tarawihi imanin yana mai imani da Allah yana mai gaskatawa wa saban yana mai yi dan Allah ma'ana tare da ikhlasi gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta mai kananan zunuban shi waɗanda suka gabata sannan kuma fadala Allah yarwa Allah karamcin Allah subhanahu wata'ala kenan yana iya sawa Allah ya gafarta ma bawa manya manyan zunuban ma wannan bai gagar Allah subhanahu wata'ala tun da dai har tuba in mutum ya tuba tuba kalma ce guda ɗaya za ka yi amma kuma ta tsere ma da babban zunubi to kuma ina ga hasana wadda Allah subhanahu wataala ce innal hasanatu yudhibuna sayyi'at kyawawa suna tafiyar da miyagun ayyuka wanda bawa ya zamanto ya aikata babu sami ramadan min al-iman baban da zai bayyana mana cewa azumin ramadan ma yana daga imani yana daga abinda kenan yake ƙara imanin bawa وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان وندي أزم رمضان وانا أنا زنشن كنا صام رمضان يا أزم رمضان قباكي دي ألوكة دي كي إيكو ko kuma ɓangaren azumin ramadan in har ya zamanto mi bai samu ikon ba tare kuma da ya ƙudurci niyya azumin sai wani abu ya sha makance tsakanin shirin azumi misali mutum ne ya fara azumin ramadan niyyar shi ya idasa amma sai rashin lahiya ta zo ta shiga tsakanin to baka ce ba ai shi bai samu ba wannan garabasa shi ma ya samu wannan garabasa din kenan man sama ramadana wanda ya azumci ramadana imanin halin yana mai imani ma'ana yana mumini saboda sharaɗin karɓar ibada imani wa ma mana ana an tuqbal minhu nafaqatum illa annahum kafaru billahi face sun kafirce mu Allah da manzo wanne hana Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukansu saboda haka imanin halin kasancewar shi yana mumini wa saban sannan kuma yayi dan Allah dan neman ladan ubangi gufira lahu ma taqaddama min zambi za gafarta mai zunuban da suka gabata wanda suke kananu lokaci ya ramu نعم نسمو إن شاء الله sai mu tashi na bakin zirga dai kananan ne ke ana iya yin ko da goma goma ne ya zama da hadisi ɗaya irin minti shida kawai sai a yi shekara ɗai a dinga samun kamar goma goma insha Allah in dai ba ya kama ba daga kai abin nan izilla Allah subhanahu wa ta'ala an kana Allah taimaka mana abin da muka hudi daidai Allah tara mana da Allah gafarta mana kurakuran mu ayi kokarin dai muktasar ne ya zamanto an yi kokarin har da cewa insha Allah akwai alkhairi bi izilla ya zamanto mutun yayi wannan Allah taimaka mana Allah ya sanya albarka Allahu akbar Allah
أشهد أن لا